إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 29 ga wata na jumadar akhira hijira shekara 1443 wanda ya dace da ɗaya ga watan 2022 yau insha Allah muna da cikin littafin bulugul maram na fitar hajar sakalani insha Allah yau za mu yi darasi na 84 ko? tamanin da hudu insha Allah ina ga haka ne a darasi da ya gabata mun hara babul waƙaf babul waƙaf a shi ne ƙashen karatunmu kenan darasi na tamanin da uku mun karanta hadisin abu huraira wanda ke ba da labarin cewa idan ɗan adam ya mutu aikin shi ya yanke sai wasu ayyuka guda uku sadaka mai gudana ilimi wanda ake amfani da shi ko da nagari wanda zai rinka yin addu'a ga wannan ma'aiki na ne ƙarshen karatu sai dai mun ji dai bayani da kan wannan hadisin a darsin da ya gabata sai za mu tashi cewa ibn umara qal asaba umar radiyallahu anhu ardan bi khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أردا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أسلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مال غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأسلها لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره abin da yake wannan ruwaya wadda imam al-bukhari ya roto muslim ya roto abdullahi bin umar radiyallahu anhu yake cewa ibn umar ke ba labarin cewa asaba umar radiyallahu anhu kiran baban shi umar ya samu wata ardin bi khaibar wata an san sahabbai a bude khaibar sun samu garake na dabinai da ya san da khaibar gari ne na noma da aka ce manoma ne na dabino da dabino kasa mai albarka to rabo da aka yi umar ya samu kaso mai girma a khaibar don haka fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha sai zo shi umar kin zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman shawara mai manzana sarasar zai ce mishi yayi da wannan garka tashi ko wannan gona tashi faƙal ya ce ya rasulallah ya manzan allah inni asabtu ardin bi khaybar na samu wata gona ko mace garka a khaybar lam usib malan qat huwa anfasu indi min bin taba samun wata dukiya ba wadda na hiji ta kwarai irin wannan dukiya ta khaybar kuma nan zaka ga Umar iya neman koyi da fadar Allah subhanahu wataala lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na ita ce ya so shi sa kuma yake so ya bada ta don samun wancan matsayi shiga cikin larin labarar ya ce ba bin taɓa samun dukiya ba da nihiji kamar wannan gona ta ba ƙal sai annabi ce mishi ya ba shawara ɗan shawara ce ne ma ya ce in shi ita habasta asalaha wata sadaka ta biya in ka so kakka ba a gonar ka rike ta shine hubsan kenan ka ajiye ta tana nan a ƙarƙashin kulawa ko kulawarka amma kai sadaka mace wata sadaka ta biya kai sadaka da abin da ya fito daga cikin wannan karka tana nan hannun ko kafin kenan amma ba raba da bin zaraba ba a abarta da take a rika raba abin da aka samu daga cikin ta shine habasta asalaha wata sadaka ta biya قال عمر كما حكى أكي فتصدق بها عمر أنه لا يباع أسلوها عمر يسرق وانا يبرتا كما يرنق سرقا دا أبن دا أكي سامو أشكنتا ne ba ta da hukumcin asali amma ta wannan hukumcin wannan wakafi kenan la yubaw asaluwa ba a sai da asalin itacen eh ba a sai da asalin itacen ya sadaka ya bata dan Allah amma sadaka ce wadda ba a raba asalin ɗiyan ne abin da aka samu za a raba ya ce walayuras walayuhab wannan hubusin wakafi ba a gadon shi in ka mutu kuma ba a kyautar shi haka ne an ce don umar wannan gargata shi ne harkon wakafi a musulunci ta shi ne harkon wakafi sananne a musulunci da aka yi a daular salamiya na umar tana nan kenan duk da tana kasanka kuma sai taka ce amma yaranka busa gado kuma baka ba a bada ta kyauta ga wani kun tana nan hubusun ta shi ta wakafin kenan wace hubusi ko a ce wakafin din dai abu guda ne fa tasaddaqa biya fil fuqara umar ya rinka sadaka da wannan gona talakawa a jumlace kuma fil qurba haka dangin shi iya taimaka ma dangin shi a ciki kenan ki bukatar taimakon dangi za ki kyauta cikin dangi kyauta ta kama ka a cike yake cikin dangin shi wa fi riqab haka in ya kama duk tana nan da tsare kenan abinda aka samu sai a an tadda bayi bawon da aka dora ma fansa ya taimaka mishi a biya ko ma wanda kamata a sayan a saya a cikin kudin ayi wa fi sabilillah haka ana yin ta kuma ana taimakawa gudunmuwa cikin ɗauka addinin Allah asalin jiharin fi sabilillah jihari ne fi sabilillah yaƙi na yaƙa kafirai da aka kawo su ababe suke da alaƙa da fi sabilillah amma asali aka ce fi sabilillah aka kyale shi ake nihi cikin jihadi fi sabilillah wa bin sabil haka taimakawa dan bulaguro wani bulaguro ya zo kuma guzul ya yanke mishi shi ma ana taimaka mai a ciki su a da hakika na ibn sabir gini ba nan zama na ƙarya kuma ta zama da zama da ibn sabir kuma kasuwa kwarin neman abinci mutuwar zuciya mutum ya zango da kullum cewa shi dan balaguro ne duk haka suka abu amma ba a gane da gaskiya wannan an zai abin abin ya lalace su haka ne ba sabai ba halin su mutane magabata akwai mutunci akwai kare kai ba haka bane ba yau na ga yaro kan ada kurin haka ne kurin ibn sabir kin kenan dan wanda balaguro iya balaguro kenan guzuri yanke mishi bukata sai magana ciki wa daif haka da wanda yake bako bako ma a ciki ake mushi la juna alaman waliha to ɗan wannan abin da aka jero shine abin da Umar bin Khattab yayi wakafi ga wannan garka tashi to amma wai ba kaida bace ba ko dole din aka yi wakafi wani abin da aka jero shi za a yi da wakafi a'a ina iya wakafi kurin in ce masu karamin ƙarfi kurin ko in ce a dangina wanda ba sa gado na duk yan uwana wanda muke jini guda misali yan gidanmu duk famiki misali famiki mu wanda ba sa gado na don ba a wasiya ta wani abu ga mai gadon ka yau nawa za a samu mutum iya da dukiya iya taimaka ma yan uwan shi iya taimaka ma dangin shi kuma an san zamanin yanzu inda ya lalace mutane san duniya ta musu yawa za ka bar ɗiyanka suna kallon ɗan uwanka ciki ɗaya ba ruwan da su an ba sa a ba ma wajen rabon gadon matar ta gaba su da ‘yan wannan ka a bata shi ke nan an bata kura na wani abu da yawa yawa kana da yawa yawa kana mata sun gama ɗiyansu saboda su riƙe ɗiyan su kaɗai su gama su da ‘yan uwansu yanzu ke nan su kaɗai suke maganansu kaga wannan ‘yan uwanka ne kuma shi ke nan ka mutu ba mai kamsa kuma ka san suna bukata mabukata ne kaga irin wannan kana cewa dangi na wanda muke ciki ko zaka kaza da ka saudi ko ƴan uwa ne ko abokai ne ko meye ne wanda kake so kace wannan misali gida ne kudin hayish wannan kaza ne na misali kaza kudin na kaza ne wannan a ciki kenan za ka dauka da abin da ya kamata sai a yi a ciki wannan kana misali ce misali misali ƴan uwa na misali ko mata a wurin gidan family na wani duk ƴan uwa na ko an koro ta ta zo ta zama a gidan tana da wurin zuwa dai misali don abin da ake yi ka keɓance ga wasu wanda ka gani ba he wannan duka da aka jiro ba wa fi riqab ko kace wannan kudin da abin da aka samu din da aka samu bawa na sai kudin za sai bayi wa fi sabilillah ko kudin da abin shi aikin Allah kudin misali wannan raji na Saudiya ba da misali da ka ko kuma ya ce da ada ko ba da kana addini mutane su diba sahabbai ya ce a wani lokacin sahabbai ne kina an zaba yi shi da yake Allah na saboda zuciya su ma a ta kuma san kudin su ma ta kuma san dukiya dukiya tana ma na santa can da mun karin imani ne ake nema a yi yanzu kuma raji abin da ya shi ma a ƙarin yanzu ya cikin abu misali da yawa raji yanzu wani ke saudiya sai garin canji an sa raji raji duk kuma kuma madina ba mu ala wannan dattijo ne ya yi shekaru nan ta kama misalin shi nan kuma abin sana ya tabbata ne dani akwai ɗan saudiya malami shi gaya da kan shi abin da shi mutumin shi ne ya sa abin da tabbata abin ya wakana tabbata abin da bayan da tatsiniya rayu shi ya tara duk yaran shi gaba da famin shi gaba ɗaya yan shi ba ɗayan shi kaɗai ba famikin ya ce ya san ganin kowa da kowa aka zo aka zamana aka yi taro na fami ya ce abin da yake son kowa a cikin nan ya wada abin da yake bukata ni in mushi kowa bukata shi a waje na me yake in mushi yau aka ba kowa takarda ni wani wani ga bukata ta kaza mai son gida mai son mota kowa da abin da yake so aka cika kaf aka gama takardu aka ba shi sai zama na biyu kuma aka yi zama na biyu yanzu duk wannan suka fita gaba da kowa ba wanda aka ratsa sai dai ba kowa abin da ya tambaya duk famin shi gaba daya da ɗiya da ‘yan uwa bai ware ba kowa ya ce wannan kowa tambaya da kuka na ba kowa abin da ya tambaya ya ce daga yau dukiyata duka da na mallaka gaba daya daga yau na mutu daga cikinta ta Allah ce ta Allah ce cikurin ya dauko wannan wannan salman salman salman wannan abu da shek wannan saudi aka saudi zan kama shi ya ce malamansu masu wa'azi eh sai al'auda bai kawo ce to kai ne dj yawa malamin mai wani kai ne dj da ta da duke shi gaba daya shi zai jiran duke shi gaba daya malamin mai da'awa sanar na saudiya ya ce daga yau kai ne dj kin duke ta gaba daya duk abin da ka gani na aikin allah makarantu ne masallatai ne duk abin da ka yi dace kai da ita ga tana hannunka iya na da suke aiki a ci gaba daya har nima ma'aikaci ma'aikaci ne ma'aikata ne kurin ma'aikata duk diyana kowa yanzu ma'aikaci ne a cikin wani dukkatawa ba mai gado a ciki da aka yi lissahi abinda yake na kudi ba kudin sefa ba riyal riyal miliyar 67 sai saura miliyar 67 miliyar na riyal ba na sefa ba wannan ba tama-tama a tama-tama ba riyal sassatin miliyar na riyal ya ce ta zama fito kuma wannan wai kudi ne banda kadarori da yake da su ba magana kadarori gina ne banda su hayan suna nan wannan ya iya nan da rashi ba a an ci kwanan mai bika samtu a lokacin alama shi ne abin da kusa ba a jima da ya ci ba duk ya ce ta kuma fi sibilla kun abin da shi wani malamin gina aikun a ciki kun makarantu ne masallatai kun a ciki za a yi tana nan da rai don bai wahala masu kwanan mutum da sanar rai shi ne a raji ka ke da araba da ana yi shi ma ce kuma kuma masallaci kuma masallaci shi kenan ya kare shi masallaci kuma ya rantar kina na iya yi to ko bacin ko ba bacin gurbadan shi to kenan ana yi haka nan ko a ware kaza kenan to shi Umar duka a ciki ana abin da ya kamata da a ciki aka rike yace la juna ala mawaliha babu laihi ga mai kulawa da wannan dukiya an yi akula minha bil ma'ruf yace daidai gulgudu ba banna ita kenan daidai bukatar shi daidai rayuwa ya ciki duke wa yud'ima sadiqan ghayra mutamawil mala zai iya ba wani abokin shi taimaka mishi abokin shi amma kai yi ta a mallaka ta dukiya kamar a bashi zaman gimi yawa na neman in tara nawa a ciki a bukata kana iya ba kai kai bukatar ka ko numa na ka yi kai makula da mun amma ka a mallaka ba a zaman mallaka ta dukiya mallake a haka aka bar wannan wakafi na Umar bin Khattab kuma shine ka'idar wakafi baka mallaka shi kuma a yi dai abin da aka yanke da shi kuma asalinki da magana wakafi an ce shi ne farkon wakafi a musulunci wa fi riwayatul bukhari wannan kissa ta wannan ta raji da rinji ta wani imam mai kaman wallahi da dan saudiya malami ruwan saudiya yake ga mu shi shi mutumin shi ne suna hira da shi wannan abin tabbas ya wakana wallahi ya wakana wannan bane wanda abin ne a wakaci an murce ga kan baiwa yace wa fi riwayatil bukhari tasaddaqa bi asaliha atar ta bukhari umar yayi sadaqa kenan da asalin misalan sadaqa ta farko ba da kalan Allah kurin da asalin itacen amma kuma za ka ba da diyan bayanin da gabata la yuba wa la yuhaf ba a saida ta kuma ba a bada ta kyauta walakin yunfaqu samaruhu diyan abinda aka samu a garkar shi ne za a rinka aikin taimakawa da shi an ce misali wakafi ba sai da shi to amma akwai inda misali wakafi ne wane ne iya misali wannan wakafin da aka yi misali gida ne ya lalace iya gida sab sauki baki misali ba sauki baki ne wani abu da wanda abin wannan da aka yi lalace mai ko ayyuka ana iya saidawa dan a canza wani kambacin shi misali a wani wuri ya hawa kana ga ya hawa kana a canza shi a yi da kudin shi kuma a sake wuri wanda kinan saidawa ta baka ta canza ba saida ba ta wani mallaka ba wannan kenan sai duk da wannan ruwayi bukhari ya kawo musulmi ya kawo wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث wannan wannan hadisi ne dogo wanda an tura shi amso sadaka da ake turowa amso to a ciki an je Khalid sai ya hana abinda aka nema akwai dalili kuma annabi ya kare shi ya ba shi hujja ya ba da hujja gare shi ya ce fa'amma Khalid faƙad ta ba a dara'ahu wa a ta da fi sabila Khalid ya yi kubusin dukkan adara jami'ar dara riga silke ta yaƙi wanda sa abin silke mahi yau da asalin ma haka asalin indiya na sa wani abu da ake wani riga ce sarƙaci ake kamar sarƙaci amma ɗaya cikin ɗaya cikin ɗaya ce kafi a sa ko a yi hula ko a yi riga wanda iya maganin takobi ba ta sara an aka sai da a sara abin kenan bai shiga cikin jikinka shi da san da abin duka ƙarhe dai iya kama kariya da shiga cikin cikin gari gata ake sarka ce ake ake ake tukutukutukur ya gama ai sarka an riga to dama tana tsada tsada ga ta zama bane mai tsada wanda ko a can da kuɗi ne Khalid iya da wani riguna na yaki yace to Khalid ya tsare ya hubusun kayan shi rigunan shi na yaki wa ta da da duka makaman shi da dawakai da komai nashi na ya mana ya hubusun su kai masa da ce bar zakka kenan ka alimu zakka wajen Khalid kayan shi duka ya hubusun su kira abin da aka yi hubusi babu zakka kan shi don ba na kowa ba ne wani shi masala mamancin dukiya ta jama'a da dukiya ta wani dukiyar jama'a ba maganar zakka a kanta don ta kowa da kowa ce dukiya ta wani da keɓance fami ko gida kowa ne ita ce ake maganar zakka a kanta na kan misali ana na maganar masu kawo maganganu na cewa a hudda zakka ta petrol ko ta zinariya da sauransu donin saɓani ana kawo shi hanya biyu ne magana farko akwai saɓani wajen magabata na cewa zakka wadda ya tabbata zinariya ce da azurfa to maganar petrol wa shi ma kiyasi ne ake gama shi da wani dan ko da misali masu ganin cewa babu nassin da zai kama magana petrol petrol bai cikin wancan abin da aka jero ya dace da na aka huddo shi da yanda wanda ya huddo shi da kuɗin da ya tara wani hudu zakka daban amma ta kaddara zinariyar petrol ke ana hudda mishi masu yar petrol to aka hudda dukiyar petrol aka ba zakawa za a ba zakar ai dama asali dukiyar talakawa ce ta kowa ce kenan dukiya ama irin wannan ba ta kowa da kowa trezor ne ta kowa da kowa ce ba maganar hudda zaka a cikin trezor cikin dukiya ta jama'a ba za ba zakar wannan ce wannan kusan ijma'i na al'umma cikin magabata kan ba mai wannan magana an samu wani cikin taro da aka yi na rabita ne na kardawi ne rahimallahu shi ya kawo wannan magana ta ra'ayin ƙasashen larabawa suka huda zakka ta petrol kuma su kuma suka bayar goyon ba don ganin su ma za su samu ya kamata a ba mu zakka tun da kuna da kuɗi da yawa tun gaskiya magana zakka kan talakawa ne ba magana idan kun ta amma ku tabbata muku a ciki amma babu zakka a cikin petrol ko ma zinariya ce ta ta jama'a ce ta kowa da kowa ce ba duke wani bace ba a duke wani ake huda zakka a cikin magabata kawo ba sa wani ta huda zakka ba cikin petrol ma ba zan duke kowa ce talaka da masu kuɗin gaba daya kira annabi ya kare Khalid ya ce ya tsare ya hubu sun kayan shi da makaman shi wannan kuma ya karantar da mu ashe komi ne ne ma kana yi hubusin shi kun ce wannan wannan misali wannan mutatawa kun ta tada a wace kuran kuran wannan gida na kaza ne yanzu ba ana ana makaranta ba na masallaci ba ka dole makaranta da ya bata ba ya barta da ma san ba magana ba malaka ta banze ire-iren wannan wannan shine a takeice babi na maganar hubusi ko wakafi za mu ce haka abin yake cikin shi kenan ana iya yi kuma kuma ladan iya kaiwa ga wanda ya wakafa kuma cin bayani kullum dai wakafi ba a sa wakafi ga wanda suke gadon ka sai babul hibati wal umara wal ruqba al umara wal ruqba baban magana kyauta da al'umara al'umara shi ne in ce ga gidan nan ka shiga matsawar rayuwarka tsawon rayuwarka kawai ka zama ce tsawon rayuwarka wannan kuma riko ba to ga ta nan ga gida nan ka shiga in ne na fara mutuwa naka ne in kai ka fara mutuwa zai kuma hannuna shi ne rukuba kenan kowa ya jiran kowa eh kowa jiran mutu ba yake shi ya jira ka mutu da mulki gida da kuka jira ya mutu gida ne kowa nan ka kowa ya jira mutu kowa kowa sa kowa mai ya jira ka fadi gida na kuma gani shi ya jira ya hada Allah ka saka mutu ka je ka je ka mutu ka yi mutu gida ya mutu gida shi ta roko ba gidan kowa iya jiran kowa iya cikin nau'in kyauta da suke ada to kan wani mas'ala ce za mu ji bayani akan wani mas'aloli guda uku kan magana kyauta da al'umara kin da ruku bakin an nu'man bin bashir anna abahu ata bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu bini hadha gulaman kana li فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن abinda yake ruwa ta Numan bin Bashir shi mai ba labarin abin kan shewa kana shi Numan bin Bashir anna abahu ata bihi rasulullah baban shi Bashir kin yazo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qal sai ya ce manzon sallama inni nahartu bini hadha gulamun kana li wannan yaro nawa na bashi wani bawa na na bashi bawa na na bashi asali can ruwaya jigon abun kasan mace da ɗa da ya bashi tsakanin shi da ɗan a gida ya bashi ta san iya da wasu ɗiya daban ka aje wata ranko a tara rigima shi ta ce a aje annabi shaida ba ta san ba abin ya ka annabi shaida da abin kula da shirri ta ce a ta yaji annabi ka shaida annabi shaida da ka bashi ya shaida shi ne ga annabi zalma ya rasulullah innin hatu bin hadha gulama na ba wannan yaro nawa wani bawa na sai faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kullu waladukan halatu misal hadha zan annabi ce mishi dukkan diyanka ka ba su irin wannan bawa faqala la ta faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'u sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to me da wannan bawa naka me da shaninka mana kyauta ba ta ba a wani lafazi inda yake ba labari fantalaka abi ilin nabi sallallahu alaihi wasallam lishidahu ala sadaqati annabi ya tahi waje annabi sallallahu alaihi wasallam dan yi shaida kan sadaka da ya bani fa qala annabi ce mishi afa'alta hadha bi waladika kullihim kai wannan kyauta ga diyanka gaba daya qala la abana ce a qala annabi ce ittaqullah ku ji tsoron Allah wa'adilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ɗiyanku faraja abi babana ya koma kan wannan kyauta ta da ya koma kuma har da tilka sadaka abi da wannan sadaka ga hannun shi ke masa mai tafa wannan ruwa bukhari muslim sun kawo a wata ruwa ta muslim qal yace yace mishi fa ashhad ala hadha gani kaje ka sa wani shaida ba ni ba ana ban shi kan zalunci su mu qala annabi ya ce mishi aysurruka an ya kunu laka filibir sawa zai haranta maka rai ɗiyan duka su maka ɗa'a kowa ya maka ya ce ƙware ta dakar fala'izar an kowa kana so kamata ke dan kama kaka haka kaka yi ta dakar ɗaya wani shi mas'ala ta kyauta ga ɗiya ko adalci tsakanin ɗiya na abin da yake zawa malamai ke magana mas'ala akwai kyauta irin wannan ta musamman wanda kowa ba ba za a bawa bai bukatar bawa amma akwai kyauta ta bukata ta zo yanzu misali kana da ɗiya ɗan shekara ɗaya biyu bakwai shekara ashirin wannan misali sai kai lakwal iya ya kabe akwai filibi san mil shekara ɗiri misali a kaɗan wa mu anan ta talaka tana baya ba ba ya ban babban ta mamun birni dama akwai sama da haka kaga yanzu ka shi wannan shekara ɗiri to za a ce shi wannan na goyi ka ba shekara ɗiri sai ka ba uwa shekara ɗiri ko an bayan an je mai shekara ɗiri kaga ba ta so ba wata bukata ce ta kamo ta wannan yaro wani ma yanzu abin zamani ma zai kai misali ya samu bak kana da hali iyawa zai ta yi taranje ko wani wuri a ce yan biya ma yan miliyon yan nan yan miliyon ya ce kaban can wanda yake kula shi yan miliyon ya milita ba bukata shi bace ba kinan wannan bukata ce ta zo ta musamman ba ta alaka da zalimci ko cewa ka ka zalimci wannan saboda wani bukata shi ta taso kamar ba ya zo misali kamar mata kana mata mata sama da daya wata misali na biki a gidansu lokacin agaji taimaka mata an ce ka wace wadda babu biki gidansu wannan wani dawa wani abin da bayan nata ya bukata kamata nata ita ma ta adalci in nata ya taso ita ma kamata nata na gidansu wannan misali ta bukaci ta bukaci misali kuma misali ta lahiya an sai wata bagaji ta wacce kenan kan bukata in ya zo to kenan misali ma misali na yaran zai kira wani yaro ya wata bukata kuma abin hawa misali iya zuwa da misali da kwan nesa ce a saya mai inji da yanka zuwa ya ce ya sa wancan dan primal inji kaga ba haka bane ba kina akwai misali yanzu da ake misali yanzu misali a maraya kada da hali dan kame armi a zan zama rai haya matsala ce ya ba ya ko ya ka bashi gida shi ma wancan zaka mishi ya ce kawai ko gida cikin shi ce na gobe da gida wannan na masu ce a ai gida ba iya gida waye dole hira ce na sai aka yi na lakwal aka yi na lakwal aka yi na inji aka yi na mota bukata ta kama shi wani bukata ta kama yau misali a to shi wannan goyi wace ma girman wadda mai arama wace da girman wadda mai arama ya ce shi ma ba shi gida kana yi wannan ka bashi ka bashi ne akan wannan bukata da kamin arame ka shi amma da cewa ka gwale kowa duk wanda zaka kamin arame shi ma zaka bashi shi ne adalcin duwan da to aka ce ka bar gida to kudin mahwa shi ma ka bashi ba dan ka ce ai gida to ai wani zai bala maraya kudin alaman kana da yara suna karkashin ka zaka yi kashin miliyan guda wajen alaman ta ce yan ba wancan shi ma shi yazo bashi me ka zai da a bashi gida kudi alaman ba bashi gida ba asan daruwa ce ta rayuwa gida gidan shi ka bala maraya ya san daruwa ta rayuwa ya cikin daruwa ta rayuwa ai wannan gidan sun a ce Allah ke kwasa na matsalar gida a maraya dan haka dai a takaice kyauta mai dalili ta bukata da kuma sun kare magana gida amma sai ba wani ababanci da wancan abu duk bukata ce kyauta ce ta musamman wanda dalili da kama ko ne wai ta kuma amshi ne adalcin kamar da na matan an kama wannan kan bukatar ta in na ta mace na ta ta so ya bata anaka daga i shine zalunci iya kai wannan kuma ka mutu ka yi wannan yasu kuma shi da bashi ne zo iya ka mutu na mutu ne rabanka bai zo rabanka baka rabo ne baka rabo zan baka ne shi dai a takaice magana kyauta mai dalili bata cikin zalunci in dalili musabbi ya kata kuma mas'alar kyauta ta maganar zalunci da uba zai bada zalunci ne to amma cewa he babanku misali he wata kyauta irin wannan kun ta musamman ba ta dalili ba ya ba wani da wani akan wani kuna ga kuna ba duk kuna bukatar yanku ba he ware misali ko ba ka sanan ya misali ya wajen bilgo akwai ware ya ba shi gida haka na akwai zalunci tunda kowa ya bukata wani gida he ware ya bashi gida misali ko gona ce he ware ya he ba wani kaga wannan zalunci ne duk da zalunci ne amma wajen jamhur in ya riga ya bashi ya amsa to wannan kusan jama'a ne ba mai dama ce an shi jamhur mana kan gaske ya riga ya bada kuma ya amsa to wani bai dama ya ce a bai yarda ba ba bai zalunci idan shi din ya ga dama ne rutin gado inda ya bashi ya amsa ka kare eh inda ya bashi ya amsa wani bai iya amshi wani abu duk da babanku bai kyauta ba ya zaɓi wani ya ba wani akwai duk da akwai masu ganin ko kun ya ware akwai dalili aka ce sun sani an sai tabbata abubakar siddiq ya wata kyauta ta musamman ga aisha sun kada dalilin da ya sa mata haka akwai cikin sabai da masu irin wani abun kan wani abu daban in ya gito sukan yi haka nan akan wani dalili ba san dalilin da bada ba shi sa kenan akan haka in dai kyauta aka bada kuma an amsa to wannan kuma ba ku dama ku ce ba ku yadda ba ku diyan ku ce wanda uban ku ya bada muku da muku tada shari'a ba tadawa man da wasiya ce in na mutu wannan gida na wajen wani in na mutu in na mutu to wannan daga ya mutu an kare ba ba a wasiya ga gado da ban kace in na mutu ne to wannan da ka mutu ya ajiye wani magana a geyi sai ya magana kuma gado su masu gado amma an ka bashi da ranka iya tasarrufi da shi hannun shi yake ka bashi kai komi wannan ko ka mutu ba iya tadawa in shiga dama mai dogo cikin gado eh wani bai ita dawa inda ya riga an riga amsa ko ma wani ka ba amma bai amsa ba ko ka ba wani kyauta ka yi amsa ka mutu shikenan asara eh na ba wani kyauta ka zo ka amsa ka kudi zan baka ga miliyan guda ka zo wani ayan ka zo Allah kufe ya mutu shikenan ka yi asara eh ita kyauta ya amsa bata ga ka amsa ba to raban ka saura bai shiga ba shiga hannunka ba sai ta shiga hannunka zama zo kana za ka hanka zo ko na mutu shikenan sharaɗin ta amsa to a takaice dai wannan kan mas'ala ta kyautar da kenan ba a san hiyi ta ɗakan ɗaya an ba dalilin musamman an so a yi adalci tsakanin su na baka misali kan bambanci yaron suna bukata ka hana wani amma wani tashi ta zo bukata shi ta zo aka mishi shi ma tashi ta zo a mishi kuma ba kira shi zalunci tunda dalili wani abu ya kawo sai wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه abin da ke rabin abbas ke ba labarin ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aidu fi hibati kaman kare ma'akata mai komawa kan kyauta da yi kin ya kyauta ya sake amshi ta kalkalb kaman kare ne yake da zai amai sun mai urufi kai sake koma lashe a manshi an san abin muku misali ne na kazamta lalacin abin sai akwai lalaci akwai kazamta mun an masa kamar munin abin ko aibin abin wannan ruwa bukhari ya kawo muslim ya kawo a wata ruwa ta bukhari sai manzo Allah ta laysa lana masalan sawi ba mu da wani mummunan misali irin allazi ya'udu fi hibati kamar mugun misali ta mugun misali mutumin zai koma kan kyautar shi misalin kalkalb kaman kare ne ya ki da zai amai sun mai rijiyar fi kai ya koma aman shi ya lashe aman shi wannan shine maganar aibin komawa kan kyauta hamma sadaka duk abu ɗaya ne ba a komawa kanta bayan ka bada aibu ne kuma abin aibu ko sadaka ka bada kamar da ga magana gaban insha Allah ta shin halittin hakacin bi halitta ka koma ka bada kuma ka sake amsawa sai wa ibn Umar وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال don labarin ya samu ya samu tushe daga ibn umar haka daga abdullahi bin abbas duka wayannan sun ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la hilu li rajulin muslim an yu'ti al-atiyata thumma yarji'u fiha illa al-walid fi ma yu'ti waladahu bai halitta ga namiji ma'ana ga mutum kuma su ɗaya ne hamace don ana tarjihi namiji ne bai halitta ga mutum musulmi ya wata kyauta daga cikin kyauta sun mayar riji fiha ya koma kan wannan kyauta ya amshi illal walidu fi ma yutu da ce ma'aihi da ya ba ɗan shi kyauta wanda na emido amshewa kamar da wancan makana annabi ya sa ya amshi rawahu ahmad wal arba وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم لرواية إن كان هكا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ينا أمثل كيوتا كما ينا بعد لادا ما نسا إيا ساق إيا ميدا misali kamin ki ta nema maka na menene akan samu wasu mutane balle mutanen karkara kowa sai ne ake garawa ake ci a hausa garawa ba kawai ya zo da kawai ya kama kaza ko kaza biyu ka imani bai kama tafi su biyar ba daga nan wunshi kowa san garawa ka maka yayi san abin da ya wannan na lalata ya kawace to irin wannan kyauta kama ka san dama mun dai kama ta da to ba da kai maka ka bashi naka bangaren ka ka bashi naka duk da asali ba a santa na ka hujja da walwalata mun ta saka kaka ya kyauta da a baka sama da abin da ka bada to amma haka sai muka dagara an ce in haka san baka mai da to kaka amsa in ka san baka mai da mishi ba ka san irin wani kyauta kuma to ka kamshi kai eh kamshi kai shi eh ba lahi bane ba amsa kyauta in ba da wani ba dalili da zai kawo amsa ya zamanto matsala na kwatarwa na ga cikin sai targib ne kawo annabi ya ce la turudul hadiya kuka mai da kyauta annabi ya hana mai da kyauta to annabi annabi ko zamu ga ruwa da annabi ke cewa ya so zai hasa amsa kyauta kwata kwata ga yan kauye ta yan kauye zai hasa amsa ta gaba daya irin wannan abin ne su zai kawo muka wasa babun suke so ya zama tsala kenan abin zai biyu a akwai abin zai biyu ba ka amsa kyauta ana ki amsa ta an akwai abin zai biyu wani illa da annabi ya niyya tun ya hausa in ba yan gari ba kurashi ya bi amsa kyauta ba kauye saboda menene suka yi kyauta ba wasu suka so bai zama matsala kuma kwa suka gori don haka sun haka yawa kana kanshi shi da alakul hal magana annabi yana amsa kuma shi ma yana mai da maka sanwa da abin da ka bashi ya haka nan ana nan sallallahu alaihi wasallam sai to wannan dai magana ta magana koma kan kyauta kan sadaka sai wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فثابه عليها فقال رديت قال لا خير إرنس فزاده فقال رديت قال لا فزاده قال رديت قال نعم مزكوا هيك قال لك وتا النبي باشي تاغو يا باشي تا يا اسا يتش ا يا قال يا قال باشي يا اسا كاي يا ودا يتش ا هذا قال سو اوكو تكو ito to shin zai kake inda ba haka kada ka akwai matsala shi ba haka abinda gashi na bai saboda kana an bashi kama abinda kawo ya ce bata ba a ƙara yadda ka so ku tuwa ta kuma ce na'am ya yanzu haka suke ta kara ko duka ruwa da wani ruwa duka sai inganta sai wa an jabir radiyallahu anhu qala ina ga ina ne ko yawa yace al'umara liman wuhibatala umara al'umara ba umara bi ta'u bin guda wata mata al'umara al'umara al'umara ba umara ba al'umara eh al'umara ba umara ba ta ta eh kenan wanda zai ce ga wannan gidan mutukar rayuwarka kashi nan mutukar rayuwarka ba ba lokaci ya annabi yanzu yanke kuma je canza abin a musulunci ba haka bane ba haka da yace duk wanda kaman al'umara to wannan abin ya zama nashi liman muhibbatul ga wanda aka baki wutar shikenan ba ta ba ta komowa ta tayi bukhari muslim ya kawo ruwaya wal muslim aw ta ruwaya ta muslim amma zan laka ce amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu man a'mara umara فهي للذي أمرها حيا وميتا وميتا ولعقبه كاجي دوكا تازو annabi muska shi yace ku rike dukiyoyinku irin wannan wannan magana cewa har ayi waka waye amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha ku rike dukiyoyinku kar ku bata dukiyoyinku kaka ce kai a ku rike kawunku kai ba da shiga dai yanzu dai kayan ka ne baka na ka gida ka shiga kayan bukata kaga huta yace domin yace fa inna man man amar umra duk wanda yayi wannan umra hadan rayuwarka annabi yake hukunci yace fa hi lil ladhi umira ta wannan da ka ba ka ce bakin rayuwar shi tashi ce hayyan wa maitan wa aqibi iya raye ya mutu ko yan bayan shi nashi ne ko ya mutu na magadan shi ne inda kai ka yaka nan haka nan kowa ya kan shi kakkai wannan kyautar ta hadan rayuwarka a an kai a doka ya ce shi kenan ta zo na wata an kai ta na haka rike ba ce kai ba ba ta kai ba rike ka hankali ba ce amma an kai ba to wani wanda ka ce umara ba umara ba ce ba shi iya raye ta zama tashi ko ya mutu haɗe-ɗe shi wasu suna nan za su ganin gado na dukiya wafi lafaz a wani lafazi إنما العمراء التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها yace yanzu umarar da annabi ya halatta ka ce mutum ga wannan ka zamana da kai diyanka wannan ga abin da kai da diyanka ku zamana a cikin kullum ba tsaurawa ba ka zama kai ɗiyan kurin ka zama da kai da ɗiyanka duka ɗiyan kai ɗiyanka zama cikin gidan wannan wannan ka ga shi da ke ɗiyan su ƙari ko amma na al'ummar tsaurawa shi ne aka annabi ture ta tsaura amma ku zama da kai da ɗiyanka ku zama da kai da ɗiyanka a gidan wannan da kai ɗiyanka wa fi lafaz a tufa amma ya ce hiya laka ma ishta matuka kara ita ka ce wannan tarji ila sahibi wannan wanda ka ba tashi ce wannan ma'ana wannan ta kace ma'ishta kenan tana koma ga wanda aka baki tashi ce kurin amma kace a da ka zamana da kai zaman za ku da kai da iyanka yar mamanci da tsawon rayuwa kalmar rayuwar ce kurin ma'ishta shine babu ta wali abi dawud wa nasa'i la turqibu wa la tu'miru kakku ruku bakin wannan kun kakkai al'umara shine kenan ba a turki bishin ma na kai nan ni da kai in ka mutu daga gida na ka shiga in ka mutu na amshi kana in kuma mutu kuma na kai ne shi ne kenan ko ya jira mutuwa wani wala tu umaru kan ku yi al'umara tsawon rayuwa fa man urke ba sha'an annabi ta fa man urke ba sha'an duk wanda aka ma wannan na ni in ka mutu nawa da kuma an kuma ni na mutu kenan na kai ne a umara ko aka mai wannan al'umara kin aka mai umara aka ba shi na fa huwa liwarsati ko ya mutu na magadan shi ne haka annabi yankin doka ce aka yanke kurin eh kurin an yanke da kurin kan maka bada an ka bada kwa shikenan wa an umar qala hamaltu ala farsin fi sabilillah fa'ada'ahu sahibu fazanantu annahu ba'i'uhu birkhas فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم zuwa ƙarshen hadisi abin da ke wannan ruwaya umar bin khattab ya ce ya ba da wani doki fi sabilillah a ji- na jihadi wani jihadi cikin haka wannan doki na ka shiga jihadi fi sabilillah na- na baka shi ka hauka hawa zuwa jihadi fi sabilillah fa adahu sahibu sai wanda aka ba kulawa da wannan doki sai tozartar da wannan doki ma'ana ya lalace umar ya ga doki ya lalace shine kuma daga gwanda ya ceci wani dokin tun da ya shiga matsala ba ya rike shi ba ya ce fazananta annahu ba ihu bil hasan ne tsamanin zamanin zai da mun zai mun rage din da ya lalace dokin kuma mun na bashi kenan zai mun rage in saya in ci wannan an tadda wannan doki to amma bi yi ba ya ga ka shaɓa ka ce ma ga ta mana ya kaza bayan ka shaɓa ta ta mai mala dai mu da na gaske sun je sun shaɓa abu su ta bayan ka dan abu tabbatar halaka ba da mana ba kana da ka kare gaba dai ka ci ta to mana ya kaza bayan ka aikata mata kayan ka idan ka shakka kan shi ba inganci halaka rashin halacci ya ka tambaya kayan kai halaka mata da abin da kake ga alama baka tabbas halaka ne ko haram ne to kayan ka abu kayan ka tambaya me matsayin kaza ba ya kai kare ba ka zo ka zo tambaya kuma yace da na tsamanin haka sai fasa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik na manzon tambaya rasulullah ga raƙumi dabba da na bada kaza kuma ya tozartar da shi kuma na bukata in saya dan zai mu rage sai annabi yace mishi la tabta'u kakka sai shi wa in ata'aka bi dirham ko da zai baka shi da dirhami daya camtarwa annabi ya kawo ya kawo ni misali mai komawa kan sadakar shi kaman kare ne ya amai ya lashi haka annabi shi nan ne ta kata bin anan kenan annabi ya hana shi Umar ya koma kan wannan sadaka da ya bada nake haka ya ce da hana kyauta da sadaka da abu guda ne baka komawa da mallaka bayan ka bada ka dangana kuran shi bita matsalan a irin wani abu iya wakana ga irin wanda ake wajen sadaka an yi mutuwa ka kawo 20 ka bada ka kawo 100 ka bada kuma a zo a raba muku wani ma za a ba iya bada 20 mahiya ta malamai mahiya malamai sukan yi haka na malamin zojin sadaka zai alhe ba da 100 ba ka'idar mu a nan ko ya sani yi ba da irin wannan ya kara da akalla ba a talauci a bashi kawo a talauci a bashi kawo sai an kara musu ba bashi daidai wallahi wannan abu ne sannan ne nan a talauce a bashi a bashi ka guda dama haka ne kowa san kaida ce ana kaida ce ana wannan iya da cikin abin da shi malami lokacin da muna muna shirya a radio kai tsaye amfani wani wannan wannan waye muna magana cin kudin sadaka sai kiraye ni ban malami na garin ci gata ba mana Iliya wannan magana da kake yi na cin kudin mutuwa ai kudin mu ne muka kawo muka raba rajin malamin kowa san shi zan malami ne abin mai ciwo cewa kudinmu ne muka muka raba shi kenan ba kudinmu ba kudinmu ba kudinmu mace bane ba da ce gata ma nan ma ka fada wani kwari ba kwari na ce ka fada wani kwari amma daga bana bayani kana mutu daga radio ya zo gidan shi gaisa man da kayan magana a radio amma ban su mu yi tattauna da ka a radio ba daɗi mana magana da ka hode kudin ku ne kuka tara ku zo kuma ku cika muku da ce ita wata cika fada me karan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin komawa kan sadaka kaman kare ne a mai lashi haramu ne kama kama ayi magana kudin mace ne ko na ku tsara haramun kuma ku sake rabiya mun ta kuma zan koma radio in yi bayani idan mun dan kame da bada kai ne da dole ku amin kuma radio ko ne bayani gaba ba haka bane ba yi bai halitta ku kai kuma ku cinye kun kawo kuma ku cinye kun bale kuma iya kuma samu anan an dai mawacin akwai ta hudu nation ta cin al'adimin nan ka ci nan wace kuma ka ci naka duka gabi halitta ba wata kira ba wata malogara za ka maka a ci aiba kudin mamaci wani kudin mamaci ba to na kuma ba kuma kuma ku ce ba a ba a sake duk halayi ba a yi sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu tahabu رواه البخاري في الادب المفرد وابو يعلى بن الحسن hadisin da ya tabbata kan abin duk da hadisin ya da rauni wajen sinadin shi gaskiya cewa abin da ke ruwa inna salam ya ce tahadu tahabu ku yi kyauta kuma ku so juna na yin kyauta iya kawo soyayya wannan abin da wannan dabi'a da mutum adam ce wannan ke bashi irin dole soka dabi'a ce mutum ko ba hadisi kan shi cikin adabin fannin imam bukhari ya kawo shi amma iya da sanashin da ifi ne bayan binciken kan masu adab gaskiya magana ta albani ya abin shi gaskiya sai menene wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma dai tahadu fa innal hadiyata tasullu sakhima ku yi kyauta kyauta tana hudda kiyayya abinda ke zuciya na adawa inda wani abin da biya zama shi da bai shi ma da bai ingancin daga wannan shi ne wanda nake magana a shi wannan shi nake magana ne magana kan wancan na ta hadu ta hadu shi wancan ya tabbata wancan shi bane ba wannan ne bai inganta ba na hadiya ta sulhu sakima wa an abi hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة متفق عليه cewa annabi sallam yayi bayani ga taron mata cewa ya mata musulmi kada makwabciya ta raina wata kyauta ga makwabciyarta ko da fisa mai fisa shat an ce ko hoto da a cikin mahi kakkanci nama da na kahoto ko shi ne bai kuma jikin shi kenan misali kakkare na kyauta ko mun ga ɗankinta ko da kahoton dabba karamar dabba ɗan kahoto ta ba da kakkare na nan kenan kakkare na kyauta ko ka ba mutum wannan ruwa ta inganta kaka nan ba shi abin da Allah hore maka ba da ko da kaɗan ne wa ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها cewa ibn makib Allah barin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wata kyauta kuma yace fa huwa haqu bi shi haƙi akan kayan shi malam su ba ala mataka ba arama mashi ba kenan wanda ya garawa da ya kai ma kake bashi to ba shi kayan shi iya ɗauki kayan shi ta yi shi kayan shi damun baka da ta baka da baka bai da Allah ya kama sanyi ne da masu arama mashi to in baka arama mashi ba to duk da hadisin murfu ya iya da rauni amma ya inganta makofi zuwa ga bin umar ya inganta zuwa gare shi tun da baka ba shi ba to me da mai kare shi gaskiya kuma shine gaskiya darji maka ce maka ce maka zai kuma ya koma ba kudin siyasi gaskiya kashi kashi ilayya ya ce kenan duk wanda ya wata kyauta daga cikin kyauta kuma hau a haƙo biya shi haƙi akan wannan kyauta malin su ba alaya mataka a saka ba dama mashi ba layanwa cewa magana ta yin kuna bin tabbatacce bai halitta mutum yin kyauta don a bashi sama haka wannan shi ne kare ta zuci wadatamnu ta saka bai cikin dabi'a ta kware ka ba da a baka da yawa wannan bai halitta to amma wanda ya maka akan wannan manuwa iya dama kenan ya amshi kayan shi kuma ka tuna ka sani ga mun hodde gaskiya ka kamshi kan shi tunda ba ba ka bashi ba abin da yasa ya kama kun ka bari mu kamshi da kashi ya lafiya kwar wannan shine abin da yake cikin wannan babu ina ga sai babu na sabo ya kamata mu tsaya nan na lokuta na magana tsuntuwa yanzu na magana kyauta dai wannan shine abin da muka ji na kyauta da sadaka da har rayuwarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته